بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وزلالهم بالغدو والآثان آه ولله يسجد من في السماوات dukkan mala'ikun da suke sama da dukkan wasu halittun Allah da suke sama da dukkan rayukan annabawa da waliyai da bayin Allah salihai waɗanda suke sama yasjudu suna wa Allah sujada dukkan su gaba kiɗa walillah yasjudu man fis samawati warardi haka kuma duk abubuwan da suke ƙasa mala'iku ne musulmi ne kafirai ne duwatsu ne itatuwa ne komi yana wa Allah sujada wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi komi yana wa Allah sujada dau an ko a ganin dama kawai musulmin da annabi ya kira shi ko annabawa suka kira shi a zamanin annabawa ya amsa to wannan yayi wa Allah sujada dau'an wa karhan ko kuma dole dole kamar yadda ma'aikacin gwamnati yake aiki a ofis haka bursuna ma yake aiki wannan a ganin damansa tare da girmamawa a bashi gida mai kyau wuri mai kyau mota mai kyau wannan ko yana cikin azaba a wahal da shi amma za a sa shi aiki yayi aiki amma ba a biyansa wannan yana yi tsau'an wannan yana yi karhan to dukkan halittun Allah gabaki ɗaya komi yana wa Allah sujada idan abubuwan ba sa bukatan aljanna ne kamar mala'iku dama an yi su don wannan ne in ku abubuwan suna bukatan aljanna amma sun yarda dau'an kenan in ku abubuwan mutane ne wanda suka kafirce suka kangare domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu shay'in ya'lamu anni rasulullah illa usatal jinni wa usata bani adam komi ya yarda ya san ni manzon Allah ne sai dai kafiran mutane da kafiran aljannu wato shedanu to komi ne wa Allah su da ɗau'an a ganin damansa aukar han ko kuma a dolensa wato komi ne wa Allah su da har kuma inuwan abubuwan su ma suna yi wa su da ya tafi yau zilalu an yamini wa shama'il su da lillahum dakhirun walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi ardi min dabba komi ne wa Allah su da idan rana ta fito sai ga dukkan ganyaye sun fuskanci wajen ranar sun buɗe bakinsu sun fuskanci ranar dukkan ganyayen duniya inda ba sun bushe ba suna tafiya suna kallon ranar suna tafiya suna kallon ranar in ranar ta kai tsakiya sai su dubi sama idan ta kai ta yi yamma su dubi yamma suna tafiya da ta faɗi sai su yumƙe su haɗe bakinsu ganyaye komi yana wa Allah sujada haka kuma inuwa inuwa ma hakan nan lokacin da rana ta fito sai su miƙe su inuwa ta yamma rana tana yin sama suna jawo jiki tana yin sama suna jawo jiki har ta kai tsakiya su ma su kai tsakiya idan ranar ta yi yamma sai su rika sauka su inuwan ta ta gabar ta gabar yana tafiya yana tafiya har dukkan inuwa ta haɗi ko ne wa Allah su jira da zatuttukan abubuwa da inuwar abubuwa duk su ne wa Allah su jira wa illa yasjudu man fis samawati wal ardi daw'an wa karhan wa zilaluhum haka inuwoyin su ne wa Allah su jira bil gudu wala sal safe da yamma safe da yamma anan ma'anan safiya tun daga asubahi har rana a tsaka safiya kenan daga wannan lokaci kuma har zuwa faduwar rana la'asar kenan a wata ibara a wata ibara kuma kamar yadda turanci in gari yawa suke ce good morning daga nan har har a wuni a ce barka da rana barka da yamma har sha ɗaya har sha ɗaya da har sha biyu ta yi kusa good morning ake cewa to amma in in minti ɗaya ya karu akan sha biyu sai ce sai su sa- su sake dawowa da wani sabon good morning din to haka duk zamani dai gaba ɗaya ba wai akwai wani lokaci da suke hutawa ba wai in sun yi da safe su huta sai da yamma su sake a'a dare da rana komi yana wa Allah sujada afa ghaira dinillahi tabghuna wa lahu aslama man fis samawati taw'an wa karha wa ilayhi turja'un ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآثار سافد يم وتكون لوكتي كينا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي العمي والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار كتنبي ما ستاهي ka ce musu mun gaya musu Allahu allazi rafa as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya a mun gaya musu Allah shi yayi sama yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi yayi ƙasa yayi kaza yayi kaza yayi kaza har muka iso nan shi yayi komi yayi komi to a sake tambayar su suna ta zo kusa fadila ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله saman nan da aka gaya muku da ƙasan nan da aka gaya muku abun mamakin nan wanda aka ce Allah ne ya yi a tambaye su ya rasulullahi waye sama waye ƙasa ne an san dai amsar guda ɗaya ce kullum wala in sa'altum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah amsar guda ɗaya ce kullum aka ce aka tambayi kafare waye san waye kasu kan ce Allah to shikenan ko ka musu faɗa ma ka ce da ka ce Allah dai shi yayi sama shi yayi ƙasa kamar yadda ya faɗa mana qul afattakattum min duni awliya abun mamaki kuma bayan kun san Allah shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi komi shi yayi kowa shine mai ko dan menene za ku ɗauki wasu dodanni kuna bauta musu ku bar shi wannan Allah ɗin la yamliku nafsun naf'an wa darran su dodannin nan su kansu ba su amfana wa kansu komai ba za su jawo wa kansu amfani ba ba za su ije wa kansu cuta ba wato kamar ko da dabbobi ne in sun ji kishirwa za su ruga a guje su tafi wajen shan ruwa in sun ga mai kashewa za su ruga a guje su su yi ta ihu suna gudu amma dodo shi yana kallo in in ka- katako ne wuta har har ta zo ta kona shi in ba wani ya kawo da shi ba zai gudu ba kuma ba zai ba zai nema wa kansa am- alheri ba to dan menene za ku lalace ku bauta wani abin da kuka kera ko wani abin da kuka sassaka ko wani abin da kuka nada dan me za ku yi haka bayan kun san gaskiya kun san Allah yayi sama yayi ƙasa yayi komi yayi kowa yayi ku la yamliku lanfusihim naf'an wala darran qul hal yastawi al-ami wal basiru dukkan mutumin da ya biyo mu tun daga karatun fatiha da bakara har aka iso nan karshen suratu yusuf aka ce gul hazihi sabili atu ila allah ala basiratin ana mumattaba ne hakika mutumin nan ya ya kansa ya waye ya yi basira idonsa yana gani garau zuciyarsa tana gani garau amma duk wanda aka karanto masa wannan karatu tun daga can har aka iso nan bai gane ba har yanzu yana bautan dodo wannan zuciyarsa ta makance idonsa ya makance kul hal yastawi al wal basiru ko muna tambayan ku da makaho da mai gani sa yi daidai kamar yadda muka karanta a cikin suratul hudin masalul fariqaini kalami wal sam'i wal basiri was sami idan kana neman direba aka ce ga ƙwararren direba amma makaho ne kana neman bazawara ko budurwa aka ce ga budurwa mai kyau amma makauniya ce to sa yi daidai da masu gani hal yastawi al-ami wal basiru ai ba za su yi daidai ba to duk wanda ya biyo mu tun da muka so makaratu tun fatiha har a kawo nan to hakika idonsa yana ganin gaskiya garau zuciyarsa ta gane gaskiya garau wanda kuma yace har yanzu shi bai gane bai da cikin tsafi to wannan zuciyarsa ta makance idonsa ya makance sa yi daidai ba za su yi daidai ba am hal tastawi zulumatu wan nur duk wanda ya zama musulmi hakika ya shiga cikin hasken Allah ya shiga cikin hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin hasken alqur'ani Allahu nuru samawati wal ardi قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا جمود حسكن الله ينا تكي ya gamu da hasken manzon Allah sallallahu alaihi yana ciki ya gamu da hasken alqur'ani yana ciki ya yi daidai da wanda yake cikin duhu mai bautan dodo hal yastawi al basir am hal tastawi zulumatu wan nur dufai sa yi daidai da haske ba za su yi daidai ba am hal tastawi zulumatu wan nur am jalu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al khalqu alaihim ko ko suna da wata hujja ne cikin wa'annan abubuwan da aka lissafa duk gaba ɗaya da saman da abubuwan da suke manne a sama da ƙasar da abubuwan da suke manne a cikin ƙasar da abubuwan da aka watsa tsakanin sama da ƙasa komi da komai su waɗannan masu bautan dodo ko sun ga akwai waɗansu abubuwa wanda dodanni su ma suka halitta a cikin waɗannan am jalu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi su ma dodannin sun yi wata halitta halittar tana gaure da halittar Allah saboda haka mai bautan Allah ya bauta wa Allah ya ga abin da Allah ya halitta mai bautan dodo shi ma bauta dodo ya ga abubuwan da dodo ya halitta ko haka ne fatashaba alqalb alaihim saboda haka ne abun ya rikice musu ga ga Allah ga halittarsa ga dodanni ga halittarsa walillahu khaliqu kulli shay kace ƙarya suke yi komi amma tastawi zulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka'a ko kuma su dodannin nan da suka sanya wanda suke bauta musu khalaqu ka khalqihi su ma sun yi halitta ne kamar halittan Allah din Allah da ya lissafa abin da ya halitta duka fatashaba al khalqu alayhi sai abubuwan ya rikice musu ga Allah ga halittarsa ga dodanni ga halittarsu kace musu a'a ulillahu khaliqu kulli shay kace musu Allah shine halitti komai wa huwa shi Allah shine alwahidu makadaici alqahharu wanda yake yarin jayi komai da komai mukan ji Allah yana ce fatabarakallahu ahsanul khaliqina Allah albarkarsa ta yi yawa wanda dukkan wani mai halitta Allah ya fi shi iya halitta kenan masu halittan tukunya masu halittan buta masu halittan keke da babur da mota da jirgin sama duk abubuwan da ake halittar su dai su ma suna yin halitta amma ba ka khalqihi ba ba kamar halittar Allah ba Allah in ya halicci abu yakan kawo shi yana ƙarami ba zai rabu da shi ba yana ta girmamar da shi har ya kai matukar girmansa kuma ba zai rabu da shi ba zai bi shi yana rigewa yana rigewa har ya ƙare shi saboda isarsa amma mai yin keke ko mai yin babur ko mai yin mota daga ran da ya ƙare su ya ƙare su kenan nan ma a cikin girmansu zai ƙare su ba zai yi su ƙanana su girma a hankali ba daga ran da ya ƙare su da girmansu zai ƙare su kuma abin mamaki Allah in ya halicci guda biyu min kulli zawjayn ne kamar yadda ya karanta mana in an ɗauko namiji an ɗauko ta mata an haɗa su a kyale su kamuwan lokaci su biyun nan za su zama uku su zama hudu su zama biyar su zama shida har su zama goma sha akwai wani kamfanin da yake yin kekuna keke namiji keke ta mata a sa su a cikin wani ɗaki a basu a ga shekara goma ko za su ƙaru zama uku ko akwai wata kamfani mai yin babur namiji babur ta mata a sa su a ɗaki a basu kamar shekara uku ko hudu ko biyar ga bakin mai ga fetur ga ruwa a ajiye musu a ga za su karu a samu kamfanin da ke yin motoci iri iri din nan to ai mota ta mata ai mota namiji a sa su a fito babban fito a ajiye musu fetur da ruwa da bakin mai a har giris a ajiye musu a gani kamar shekara goma ko za su aihu haka jirgin sama ashe ba ka kalbihi ba kenan kai bari ya gaya muku gaskiya ulillahu khaliqu kulli shay komi ma Allah ne ya yi shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun da mai tukunya da mai ginin tukunya duk Allah ne ya gina su da mai yin keke da keke duk Allah ne ya yi su da mai yin babur da babur duk Allah ne ya yi su da mai yin mota da mota duk Allah ne ya yi su da mai da jirgin sama da mai yin jirgin sama duk Allah ne ya yi su da kwamfiyuta da wanda ya kwamfiyuta duk Allah ne ya yi su Allah ba abin da za a ce ba Allah ne ya yi ba Allah ne ya yi shi tsakanin mutane da waɗannan abubuwa ko kekuna ko babura ko jiragen sama ko kwamfiyuta ko talabijin ko rediyo ko duk kowane abin mamaki tsakaninsu da masu yin su kamar mu ne masu noman gero da dawa da masara idan ka je gonan muka ce ka amma wane ya iya masara ba ka ga masararsa ba a'a ya iya shuka da noma dai amma wane ya iya gero ba ka ga geronsa ba a'a ya iya shuka da noma da sa taki dai in Allah ya kawo ruwa to haka dukkan sana'a mai ita sai ya ƙara hikimar da Allah ya yi masa ya gama masa in Allah ya ga dama sai ya tabbatar da abin in bai ga dama bai rikita komi Allah ne ke komi da wasiɗa da rashin wasiɗa saboda haka ne in ka lura da abubuwan da tura suke bayyanawa din nan abun kunya ne musulmi ya buɗi baki ya ga wani abun mamaki ko ya ji wani abun mamaki a wurin wani bawan Allah musulmi ya ce kai ba zai yiwu ba kaddara to duk abubuwan da ake yin nan na ban mamaki wanda yake zuwa daga sharrul bariyati annabi adam bawan Allah ne zaɓaɓɓen Allah wanda Allah ya bashi darajoji ya karantar da shi ya bashi mi wa Allah adam da sama kullaha saboda wannan ilimi da Allah ya karantar da shi sai zama ƴaƴansa ma sun gaji ilimin to ƴaƴansa sai suka kashi biyu akwai khairul bariyati akwai sharrul bariyati akwai wanda Allah ya ce dukkan abin da ya halitta babu kamar su sune ɗan adam musulmi akwai wanda Allah ya ce duk abin da ya halitta ba kamar su amuni sune ɗan adam kafirai to ɗan adam kafirai in sun kirkiro wani abun mamaki ga kai nasara ba dama yanzu su fito da wani abu wane wancan kana mamaki sharrul bariyati ya kawo abin mamaki kana mamaki amma in an ce maka an ga wani abu cikin jawahirul ma'ani kace baiwa bai yiwuwa iliminka ya kewaye abin da amerika da ingila suke yi ne balle tukun ya koma kewaye abin da waliye suke yi wa'annan allah ya yarda da su ya yarda musu amma kace baka yarda ba wa'annan allah ya yarda musu bai yarda da su ba kace ka yarda sannan ta bayan allah za waliyai allah ya zaɓe su ya yarda da su ya yarda musu bayan allah kafirai masu kera abubuwan mamaki Allah ya yi su ya yarda musu bai yarda da su ba amma in su fito da abin mamaki sai ka ce ka yarda kai abin mamaki dan adam ba ma ai yanzu ma sun fito da wani abin da yake wannan amma in an samu wani abu cikin littattafan bayin Allah waliyai wanda Allah ya yarda da su ya yarda musu ka ce kai ƙarya na bai yiwa ya za ka keɓance ikon Allah wajen hannun dama a sannan ka sake shi wajen hannun hagun ka ce wannan yana yiwa amma wannan baya yiwa saboda haka mu tuba wa Allah musallama wa Allah kulillahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin komai da komai wallahu khalaqa kuma ma ta'malun da dan adam da abin dan adam yake duk Allah ne yake yin sa
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عنهم ابتغاء رحمة ومما توقدون عنهم ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النير ابتغاء هلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Allah zai buga misali ya ce Allah nan mai saman nan mai ƙasan nan shine wanda ya saukar da ruwa daga sama an zala minas sama ima'an mamako mai yawa fasara taudiyatun bi qadariha kowane kogi kowace korama sai ta cika da ruwa gwargwadon yawan ruwan gwargwadon yawan fadin koramar ko kogin ya cika da ruwa bi qadari fasara taudiyatun bi qadariha akwai babban kogi kaman kogin Benue kaman kogin wato an faɗi naharu ko wadi abinda bai kai kogi ba kenan to idan ruwan nan ya zo ya cika waɗannan ƙorammi za a ga kumfa ya hau sama ya hau sama fasala taudiyatun bi qadar ya fatima da sailu zabadan rabiya sai ruwan nan ya ko ya ɗauko kumfa kumfan nan sai ya ta kokuwa da ruwan nan ruwa ya ce kumfa bai isa ya rufe shi ba ba daga cikinsa ya fito ba kumfa ya ce wane ruwa shi ne dai zai rufe shi su ta kokuwa ruwa ya ce bai yarda kumfa ya rufe shi ba domin daga cikinsa ya fito kumfa ku ce bai yarda ba shi ne a kansa shi zai rufe shi su ta kokuwa Allah ya ce ka dakata kaɗan za a ga wani ne zai tafi a banza wani ne zai saura to haka ƙarya da gaskiya haka suke kokowa lokacin farkon kokowarsu su yi ta kokowa ƙarya ta ce bata yadda ba ita ce a sama gaskiyar ta wane ƙarya ai ni ne asali ƙarya ai wani abu ne daban ya rike bin Allah huwal haqu wani mata damin duniya huwal batil su yi ta kokowa su daga ƙarshe sai ga kumfa ya lalace ya kakkama itatuwa ya kakkama ganyaye ya kakkama ya zo abun baza ruwa mai amfani shi kadai zai saura shi ne gaskiya kullum gaskiya da ƙarya za su haɗa kokuwa ne to sai gaskiyar ta ba shi ta ba ƙarya dama su ɗan taɓa kamar yadda babba zai wasa da yaro wajen kokuwa a daɗe ana yi a daɗe ana yi amma wani lokaci idan gaskiya ta tashi sai ta tura ƙarya sai ta fitar da kanta da kanta saboda haka gaskiya da ƙarya za su yi ta kokuwa ne ƙarya tana danne gaskiya gaskiya tana ambaliya ƙarya tana danne gaskiya gaskiya tana ambaliya amma kamun a jima za ka ga kumfa ya tafi a banza gaskiya ta fito a fili mai amfanar da mutane fasala tawdiyatun bi qadariha fa hatama lasailu zabada rabiya wa mimma tuqiduna alayhi bin nar ibtigha hilyatin wa mata'in zabadun mislu ubangiji yace kamar yadda kasan ruwa yake da kumfa haka ma zinariya in, in an narka tana da kumfa azurfa an narka tana da kumfa bakin karfe in an narka yana da kumfa a dukkan karafen nan su ma in an narka suna da kumfa haka wurin masu masu gyaran kyamare ko katako in suna gugan gyaran kyaure ko katako akwai wani abun da yake zuba kaman kumfa to za ga kyauren ya dade ya shekaru sai ka nemi wancan garin wancan abun sai ka nemi ina ya shiga ina lalace to saboda haka kamar yadda kumfan nan yake lalacewa a tadda ruwa mai amfani ya tabbata zinariyan nan ta tabbata ana ado da ita amma wancan kumfan zinariyan ya bata ya lalace haka kuma bakin karfe in an in an kona shi wancan kashin karfe da ake sai ya lalace a banza karfe ya zo ya zauna ya yi amfani zabadun mislu kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil yadda kajin nan yanda kumfa da ruwa suka yi ta kokuwa ruwa yana ce baka isa ba kumfa yana ce baka isa ba kamar yadda ake yayo dusan karfe daga cikin karfe ya lalace ya tafi a banza karfe ya tabbata wancan ruwa ya tabbata kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil haka Allah yake buga misalin ƙarya da gaskiya fa amma zabadu fa yazabu jufaa kun dai sai ya lalace ya tafi a banza bai amfani kowa ba wa amma ma yanfa'un nasa fa yamku su fidar amma ruwa da yake amfanar da mutane shine zai dawwama bayan kumfa ya lalace wa amma zabadu ya zauji fa'a واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال هكا الله يكي بقى مثالي
للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد
كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب وماويهم جهنم وبئس المهاد أتكن سورة النمل idan ya koro waɗannan ga gaskiya kayan Allah annabi ne jagora a ciki ga ƙarya kayan shaidan da shaidanu shaidan ne jagora a ciki to in ya jawo ya lissafa shi yayi sama yayi ƙasa yayi kaza yayi kaza din to sai a yi shi kamar lacca a cikin suratul namli kamar yadda yan siyasa suke lacca sai a ajiye kamar misalin a ce ga akwatin gaskiya na Allah wanda annabi Muhammad shine wakilinsa ga akwatin ƙarya na shedanci wanda shedan shine wakilinsa to sai a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hau ya lacca ya faɗi abin da ubangijinsa wanda yake kira zuwa gare shi nan me yayi idan ya sauka shi kuma shedan ko ko kafiri ya hau ya lacca ya faɗi dodo shi ko menene yayi kamar haka sai abin a shirya shi kamar yadda 'yan siyasa suke yanzu nan haka yake a cikin alkur'ani domin mafar na firgita mishe dama 'yan siyasa in za su yi lacca in mutumin ya hau abin da zai fara cewa mai girma masu girma manyan mutane sannan ya so maganarsa haka a wannan ɗin ma haka abin ya zo domin idan zai yi lacca ne sai ya faɗi in zai jawo hankalin mutane su zaɓi mutuminsa su jefa masa ƙuri'a in ya taɓa yin mulki sai ce shi ne ya yi kaza ya yi kaza ya yi muku kaza ya yi muku kaza ya yi muku kaza ba domin sa ba za ku samu kaza da kaza da kaza ba yanzu ma an yi tayin na kwangilar kaza da kaza da kaza wanda in kun sake zaɓensa kuma za a yi kaza da kaza da kaza da kaza biya faɗi to shine annabi zai zai zai zai faɗi abin da ubangijinsa ya yi in ya sauka to mai bin dodo shi ma ya hau ya faɗi abin da ubangijinsa ya yi kamar haka قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفي الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا بحدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله أما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله بركتهم أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين النبي ya sauka kenan mai wata hujja shi ma ya hau ya faɗi abin da ubangiji sai abin da aka faɗa nan zaki zaki niyya mu karasa wannan azumi da ke Allah baki dukiya ki da abinda wannan abinda manzo Allah ya faɗi din cewa ga abinda ubangijinsa ya yi shine qul alhamdulillahi abinda zaka fara cewa kace godiya duk ta tabbata ga Allah wa salamun ala ibadihi allazina safi dukkan gaisuwa da aminci sun tabbata akan bayin Allah zababbu amma ina tambaya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina safi Allahu khairun amma shirku ya ku masu tsafi ku zo ni zan faɗi abin da Ubangiji na ya aikata ku kuma in na gama ku hau ku faɗi abin da ubangijin ku ya aikata Allahu khairun amma tushrikun mu gane shin Allah shi yafi ko ku abin da kuke bauta wannan na tsafin nan shi yafi za mu gane yanzu amman khalaqa samawati wal arda shin wanda yayi sama yayi ƙasa wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga saman nan nasa fa ambatna bi hadaiqa zata bahja ya tsirar da gonaki iri iri masu kyau masu kayatarwa da waɗansu abubuwa wanda ba a shuka ba ma kana lakum an tumbitu shajaraha kun san ba wanda isa ya tsirar da tsiri sai Allah ko itace ko wani tsiri ba wanda ita sai Allah shine za ku ce ga Allah tare da wannan Allah a ilahun ma Allah balun kamun ya ajilun amma jalar da kararan ko ko wanda shimfi da kasan nan ya maida ta kamar yadda take nan ba ta zama taɓo ba balle ta rika mu rika fadawa a ciki ba ta zama kamar dutse ba balle mu rasa yadda za mu samu rijiya ko shadda ta zama kamar yadda take nan akwai wurin gonaki akwai wurin komai da komai amma jala da karara ta zama wurin zaman mu wa jala tilala anhar ya tsatsaga koguna a cikin wannan kasar tasa wa jala hara wasiya ya kakkaba duwatsu akan bayan wannan kasar tasa wa jala bainal baharini hajizan kuma sai ya koguna guda biyu kogin gishiri manya-manyan tekuna kenan da kogin ruwan daɗi duk suna bayan ƙasar ne amma suna haɗuwa ba sa harbin juna da ruwan teku ya shigo ya ɓata mana ruwan sha to ba za mu samu ruwan sha ba kenan da ruwan mu ya shiga cikin ruwan teku shi kuma da da an rasa wannan hikimar ga ruwan gishiri ga ruwan daɗi a waje alabayin bayan hajizan a ilahun ma Allah sannan ce wai akwai wani Allah tare da wannan Allah na gaskiya bal aktsaruhum la ya'lamun rashin sani ne ka yasa ake faɗin haka amma yujibul mutsarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ko kuwa Allah wanda kowa in ya matsu shi yake roƙo kuma ya biya bukata ya yaye maka damuwarka dodo yana yin haka kuma Allah ne ya gina wannan ƙasa yace ya shimfiɗa ta ya ba ku ku ne magadanta ya gadar muku da ita kaga mutum yana tinƙafo wannan wannan gari na ne iyaye da kakanu wannan ƙasa ta ne iyaye da kakanu wannan gonakin mu ne iyaye da kakanu wanda ya baku wannan a ilahun ma Allah shine kuke ta ko wani Allah wai tare da wannan Allah kalilan ma tazakkaru ku dai ba ku wazantuwa amma ya ji kun fi zulumatil barri wal bari wa man yursilu riya nushran bayna yaday rahmati shin wanda yake nuna muku hanya a cikin duhu komi duhu mai tuka jirgin sama ya san ta inda zai bi a sama komi duhu mai tuka mota ya san inda zai bi komi duhu mutum da gidansa ko da garinsu ba lantarki in aka saukar da shi zuwa gari ya san anguwarsu ya san gidansu cikin duhu ba sai ya samu toci ba kuma ya je gidan nasa ya san ɗakin da zai nufa a cikin duhu din ko ba lantarki kuma in ya fito daga ɗakin zai je bayan ɗaki ya yi yawo ba sai rana ta fito duk ya zo ya gane inda ya fita ba a cikin duhun zai gane inda da inda za shi amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr ha kuma su tuka jiragen ruwa a cikin teku a cikin duhu suna tafiya Allah ne ke shiryar da su nuna musu hanya wa man yursilu riyaha nushran bayna yaday rahmati shin wa yake aiko da iskan da kuke shaka da iskan da ke hura muku jikinku da iskan da suke jawo gizagizai su kawo muku ruwa wa yake yin wannan dodo ko Allah ya fi yarce bai da a ilahun ma Allah shin za a ce wai akwai wani Allah tare da wannan Allah amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa man yarzuqukum minas samai wal ard shin wane ne tukun ya halicce ku lokacin da babu ku in lokacin mutuwa yayi wa yake matar da ku domin da ba mutuwa da an kade kakan kakanka yana nan kakan kakanka yana nan ina zaka samu gida ina zaka samu daki ina zaka samu gona to saboda haka ana ragewa ana kawowa ana ragewa ana kawowa yake yin wannan banda Allah wa yake yin wannan amman yabdal khasun mai idu wa man yursilu riyaha nushuran bayna yaday ramati wa yake kawo muku ruwan hadiri tare da iska kuna jin daɗi wa man yursilu riyaha nushuran bayna ayyilahu ma Allah kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin to duk wani mai wata hujja ni na sauka shi ma ya hau ya faɗi abinda ubangijinsa yayi babu ai haka Allah ce to kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil da haka nake buga misalin ƙarya da gaskiya kazalika yadribu Allahu al-misal lil ladina tajabu li rabbihim al-husna wal ladina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an ومثله معه لا افتدوا به أولئك لهم سوء الحساب آه آه كذلك جزاء الله حق الباطل فأما الزبد للذين استجابوا لربهم الحسنى واتو كرشم مغنى waɗanda annabi ya kira su ya ce kul hazihi sabili ad'u ila Allah ga hanya ta nan ina kiran kowa da kowa zuwa ga Allah ala basiratin ana wani taba'ani wanda suka amsa wannan kira lillazina stajabu rabbihim alhusna duk wanda ya amsa wannan kira albishirinsa aljanna tana jiransa zai zauna lafiya a duniya zai mutuwa mai daɗi zai zauna lafiya cikin kabari zai tashi lafiya ran da zai mutu ma sai an aiko mala'iku su zo taryansa a cikin ado kyawawan mutane su ba shi albishir na mutuwa yi daɗin mutuwar yana ɗokin ma ina ma mutuwar ta zo ta ɗauka tunda an ba shi albishir kamar a ce an zaɓi mutum ne ya zama minista shekara biyar ko shekara hudu ko shugaban ƙasa yana ɗokin ranar da za a rantsar da shi to haka mumini in ya zo mutuwa mala'iku zo su bashi albishir su bashi albishir yana ɗokin ma in mala'ikan mutuwan ya zo mana da sauri ya zo mana da sauri to lillazina sujabu li rabbihim alhusna aljanna ta tabbata wa waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhal ladina istajibu lillahi wa rasulihi da akum ma yuhikum wallazina lam yastajibu lahu wanda kuma an kira an kira an kira sun ki amsa wa Allah fa akwai rana tana zuwa lawanna lahum ma fi dardi jami'an wa mislahu ma hu laftadaw bi min su'il azabi yawm min su'il azab su kuwa ranan mutuwarsu in sun ga azaba ga ta kuru-kuru ba makawa za su fada cikin azaba da za a cika duniyan nan da zinariya a ce tasa ce a sake cika wata duniyar da zinariya ce duk nasa ne amma a ce ya kawo wannan ya fanshi kansa daga azabar da ya gani zai bayar kuma za a karba ba zai bayar kuma za a karba ba wa mislahu wa nafsu dawbi ulaika lam su'ul hisab wa'annan mutane za a musu mummunan hisabi da mummunan uquba tunda an yi bayani an yi bayani sun yi taurin kai sun ki to uquba na jiran su da za a cika duniya da zinariya a cika wata duniyar da zinariya su bayar su ci a fanshe su kar su ga azaba ba za a karɓa ba kuma za a musu azaba mai muni kuma wayhum jahannam makomar su jahannam wa bisal mihad kin fida ta yi muni tunda aka ce jahannama ne mutum zai shiga lahum min jahannam mihadun wa min fawqin gawash ai masa shimfida ai masa katifu na jahannama ai masa burguna na wuta a shayar da shi ruwan zafi a uzu billahi
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب a ina tambaya in ji Allah ina tambayan ku masu jina afaman ya alamu annama unziya ilayka min rabbikal haqqu shin wanda ya san abinda Allah ya saukar maka da shi din nan shine ainihin gaskiya kamar yadda surar ta fara alif lam mim re tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqqu wanda ya san Allah gaskiya ne annabi gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne islam gaskiya ne ya san haka ya tabbata ya aiki da shi kamar huwa ama ya yi daidai da makahun can da aka ambata sa yi daidai a hon ya alaman na wanzu kamar rabbikal haqqu kamar huwa ama inna ma yatazakkaru ulul albab iyakan mai jin wa'azi ya karba ya amfana da shi sai mai hankali mai hankalin nan shine wanda aka ambata a ƙarshen surar da muka fito don da haka surorin suke kowace sura in an kusan kare ta sai ta bada jumlan da za a karanta cikin surar gaba kowace sura an kusan kare ta sai ta bada karatun za a fassara cikin surar gaba can da yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab hakika cikin kistoshin waɗannan annabawa ya isa abun izina abun wazantuwa ga mutum mai hankali wane ne mai hankalin yanzu za a faɗe shi afwan ya alamu annahu anzila min rabbikal haqu kaman wa'ama innama yatazakkaru ulul albab mai wa'azantuwa ya karbi wannan wa'azi na Qur'ani na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ulul albabi sai masu kwayar hankali to bismillah alladhina yufuna bi ahdillahi wa la الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق suna da halaye a nan guda takwas a cikin wannan sura ta ra'adi suna da halaye kamar guda hudu a cikin sura suratu ali imrana yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim farfasu su ne masu zikirin Allah ko suna tsaye ko suna zaune ko suna kwance masu ambaton Allah allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فإن عذاب النار wannan sifa na farko kenan nan ko za a sifanta su da sifofi guda takwas allazina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-mithaq sune masu cika alƙawarin da suka ɗauka tsakanin su da Allah da alƙawarin da suka ɗauka tsakanin su da mutane wala yanquduna al-mithaq ba sa warware alƙawari su ulul albabi wanda suka yi imani da Allah da alkur'ani da manzon Allah da aikin islam ba sa warware alkawari masu cika alkawari ne wala an kuzan misak wallazina yas والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب سوني ماسو يسلون ما أمر الله به أن يوصل masu sada zumuntar da Allah ya ce a sada ta Allah ya ce annaba su sada zumunta tsakaninsa da bayinsa su kaɗaita shi su bauta masa su a junansu ko su yi wa kansu zumunta wa abudullah wa la tushriku bi shay'an وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجير ذي القربى والجير الجنوبي والسابي الجنبي ومن السبيل وما ملكت أيمانكم duk wannan zumunta ce tsakanin mutane da waɗannan mutane a fara da Allah tukunna to masu hada wannan zumunta suna hada wannan zumunta to anan duk mutumin da ya karbi dariƙa ya ɗauka wa kansa alkawari zai yi istighfari kullum ɗari biyu da talatin ɗari da safe ɗari da yamma cikin wazifa ya yi talatin zai yi salatin annabi ɗari biyu da sittin da biyu cikin lazimin safe ɗari lazimin la'asar ɗari a cikin wazifa ya yi sittin da biyu sannan zai yi la'ila illallah ɗari uku kullum cikin lazimin safe ɗari lazimin yamma ɗari cikin wazifa ɗari in ya ɗauki wannan to ya ɗauki alkawari tsakaninsa da Allah ba warwarewa idan wani ya sa shi ya bari to mutumin ya yanke zumuntar tsakanin wannan bawan Allah da aka sada shi da Allah domin zikirin Allah sada mutum da Allah ne domin halin ulul albabi su ne Allah yazkuruna la qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim in kana so ka zama daga cikin su to ka karbi zikirin Allah kana goge zuciyarka ka ji zikirin Allah a zuciyarka ko kana tare ko kana zaune ko a bayyane ko a boye kana ambaton Allah ko astaghfirullah astaghfirullah ko salatin annabi ko qul huwallahu ko subhanallah ko la haula kai dai kanka da ambaton Allah to kana kana haɗe da Allah kenan an sada ka da ubangijinka wanda kuma ya yanke wannan to ya yanke zumunta za a ji sakamakon sa gaba allazina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna almithaq wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab sune suke sada zumuntar da Allah yace a sada ta masu wa'azi wa bayin Allah suna mai da bayin Allah wajen Allah suna sada zumuntar tsakanin Allah da bayinsa da tsakanin al'umma da manzon Allah da tsakanin almajirai da malamai da tsakanin dangi da dangi da tsakanin ƴaƴa da iyaye da tsakanin manya da ƙanana gashi da yadda Qur'ani ya lissafo wanda na karanta ɗazun nan ana sada wannan zumunta yasluna ma amara Allah bi an yusala wa yakhshawna rabbahum tare da suna yin wannan ba suna yi ne don a ce su mutanen kirki ba a suna cikin jin tsoron Allah suke wannan abu wai khafuna su alhisab su suna jin tsoron mummunan ukuban nan wanda ta samu waɗancan wanda aka ce da za a cika duniya da zinari sau biyu a bayar su fanci kansu ba za a yadda ba to suna tsoron irin abin da ya samu wancan kar ya same su wai khafuna su alhisab wallazina والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار ga dai sifofin suna ana lissafa wallazina su ne waɗannan sabaru masu yin haƙuri ibtiga a wajen rabbim saboda neman yardan ubangijin suke haƙuri suna haƙuri suna ba da farillai saboda neman yardan Allah suna yin haƙuri suna nisantan abubuwan da Allah ya hana saboda neman yardan Allah suna yin haƙuri da halayen mutane saboda neman yardan Allah suna yin haƙuri da ƙaddarar Allah saboda neman yardan Allah sifofinsu kenan saboda ibtiga wajen rabbihim wa qamus salata kada fa mutum ya haɗa waɗannan duk gabaki ɗaya amma baya sallah magana babu ta lalace wa qamus salata tare da fa'ina suna yin tsayi da sallah suna yin ta cikin lokacin da da sharuɗanta shine aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan tare da kuma suna fidda zakka suna yin taimako sirran wa alaniyatan suna ba da sadaka a boye sadaka a bayyane wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata in an musu mummunan abu sukan saka da alheri in an musu mummunan abu sukan saka da mai kyau wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata waɗannan mutane masu wannan hali guda tara guda karam uku baddir su ne Allah ya shirya musu kyakkyawan makoma aljanna kenan Allah ya samu daga ciki Qur'ani yana faɗin waɗannan ne fa don mu bi ba don mu ji kawai ba don mu bi kowa ya ji ya ɗauka ya yi
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب جنات سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن سلم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب salamun alaikum bima sabartum fani ma'uqbad dar menene karshen gidan da aka shirya musu wanda za a bashi wani gida ne ulaka da uqbad dir jannatu adnin aljanna ce ta dawwama yadkhulunaha za su shiga cikin aljannar dawwama ba su kadai ba wa man salamina ba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim in an shigar da su aljanna to za a kirawo iyayensu musulmi wanda aikinsu mai kyau bai kai na na ƴaƴansu ba a kawo su haɗa su da su don su ji daɗi za a ɗauko ƴaƴansu musulmi wanda ba su kyakkyawan aiki irin nasu ba a haɗa su da su don su ji daɗi a ɗauko matansu da jikokinsu musulmi wanda aikinsu bai yi kyau irin na waɗannan ba duk a tara masa su don su ji daɗi don yanzu mutum mutumin Najeriya a ɗauke shi a kai shi ko Pakistan a ce an ba shugaban kasa Pakistan amma ba a yadda wani dan Najeriya je same shi ba kuma kar ya tafi da matarsa kar ya tafi da kowa nasa ko ba a yadda wani dan Najeriya gan shi ba ba a yadda kuma ya sake zuwa Najeriya ba kar kowa kuma ya gan shi mutumin Najeriya kar ya ga kowa na Najeriya ba shi kadai tsan galimin sa kai can to ai mulki bai samu ba wadar kurmuna dunal ahibbati fautuha malamai suka ce in dai ka samu abin da kake so bukata ta biya amma ka raba ido ko ina baka ga masoyanka a wurin ba bukata bata karasa biya ba saboda haka za a ko masa jannatu adnin yadkhulunaha wa man salamina ba'in wa azwajin wa zurriyatihim za a shigar da su da su da matansu da ƴaƴansu da iyayensu waɗanda suka yi su su mutane ne musulmi amma saliyancinsu bai kai na wannan mutumin da ya zama ulul albabi din ba to za a haɗa masa waɗannan mutane nan akwai amun yuradu bihil khusus fannin usul kenan wa man salaha saboda haka ne aka sa salaha din don a kauda wanda ba salaha ba domin akwai dan nuhu bai samu shiga tare da ubansa ba domin amila ghaira salihin ya aikin da ba mai kyau ba saboda haka ba zai shigo wuri mai kyau ba kenan ha kuma matar annabi ludu darabar la masu lillar kawar murata nuhi wa murata ludin to su ma ba za su shiga tare da mazansu ba ha kuma kafirai waɗanda suke sun aifi ƴaƴa musulmi to ba za su shiga tare da iyayen da ƴaƴan nasu ba saboda sun aikata mummunan aiki aljanna ko wurin masu kyakkyawan aiki ne wa man salamina bahin wa zawaji zurriyatin wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab tun daga lokacin mutuwa mala'iku za su fara zuwa wurin mutum إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم daga ciwon ajali ya yi nisa mutum zai mutu to sai yaga dukkan filin ya cika da wasu mutane kyawawa da kyawawan tufafi sannu sannu karka ji tsoro sannu karka bakin ciki zaka mutu karka ji tsoro muta ba wahala kuma karka yi bakin cikin barin duniya waɗanda ka barin za su same ka kuma wanda zaka samu a ga sun fi su karka damu zaka mutu mun zo ne mu maka albishir Allah ya shirya maka aljanna ya shirya maka wani irin wani irin kayan sauka wanda sarakuna ma ba su da irin sa balle balle attajirai mun zo ne mu maka albishir sai ya raba ido ce ni abin da yake damuna kun san ni kuna mini albishir ni ban san ko ɗaya daga cikin ku ba sai su ce nanu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah lokacin da duk kake karatun qur'ani ko kake sallah ko kake zikiri ko kake wurdi ko kake takara ko kake wani aiki dai na alheri na aikin lahira muna nan muna roƙa maka Allah allazina yahmiluna al'arshi wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasita kulli shay'in rahmatan wa ilman muna roƙa maka gafara ba za ka ga mu ba domin lokaci bai yi ba yanzu kuma lokaci ya muka fito kuru-kuru don ka gan mu kuma za mu dinga ɗebe maka kewa duniya da lahira shi kenan ce za ka mutu to sai idan mutum ya farfado sai rika kiran mutane su ku zo wani a ce ciwon na ba ni tashi bane zan mutu amma don Allah ina mutu kaza ah kar ka ba mu tsoro mana dazun nan mu hankalin mu ya kwanta ka samu bacci ai ba bacci yake yi ba ya koma wani alam ne dazun nan mun ga hankalin mu ya kwanta ka samu bacci yanzu ka komo kana ba mu tsoro a ba tsoro nake ba ku wallahi zan mutu ba zan tashi ba ba ciwon da Allah ina mutu kaza kaza kaza kaza shikenan yana dauki an gaya masa lokacin da zai mutu din sai ta daukin lokacin ya zo muna habba rika Allah ya habba Allah rika'ahu to haka idan ya shiga ya shiga kabari ta ko ina mala'iku suna salamun alaikum salamun alaikum dibtum farkul wa khalidin in su shiga aljanna salamun alaikum dibtum kai ma da barka barka barka da shiga aljanna barka ka ketare barka da ketarewa kai barka da ketarewa barka da hakuri hakurin ka ne ya ja maka salamun alaikum bima sabartum saboda hakurin da kai ne kayi hakuri ka ne sanci abin da Allah ya hana ka yi haƙuri ka bauta wa Allah ka yi haƙuri da kaddaran Allah ka yi haƙuri da halayen mutane kai barka barka haƙuri ya yi amfani salamun alaikum bima sabartum fa ni ma ugubar da ma dalla da wannan irin gida da ka samu gidan ƙarshe kenan ba tsoro ba bakin ciki wannan gida zaka zauna lafiya salamun qawlan min rabbir rahim Allah yana gaishe ka Allah yana gaishe ka mu mala'iku muke gaishe ka Allah yana gaishe ka
Gwandale Buza Nijar. ina so kawo mahaifina addu'a Shehu Abdulhaq wanda bai da lafiya.
Allah ya ba shi lafiya. Dukkan marasa lafiya mutane mu Allah ba su lafiya.
Tambaya daga Nu Muhammad na na mai ganga Kameru. Kafiri ne ya yi niyyar shiga musulunci. To kafin ya kai inda zai musulunta sai mota ta buge shi ya mutu ya matsayinsa.
To in dai ya taɓa faɗawa wani kamun ya tafi wajen malamin ni dai zan musulunta. insha Allah irin la ilaha illallah da ake ba shi ake faɗa shiga musulunci ba to zan je in faɗi la ilaha illallah din zan shiga musulunci to in ya faɗi wannan ko sau ɗaya kafin ya so wajen malamin ya mutu shikenan ya zama musulmi amma in bai faɗa ba abun akwai rikici domin ba shaida sai a bar shi da Allah in Allah ya ga dama sai ya karɓe shi ya zama musulmi amma in ya zo ya karɓi musulunci zai je gida ya faɗa mutanen gida ya musulunta to sai mota ta kaɗe shi ya mutu a hanya to wannan ba wata jayayya za a yi masa wanka a yi masa sallah domin a wani gari kusa da Bauchi lokacin da ake aware aka raka wani mutum wanda ba musulmi ba yana ce la ilaha illallah na zama musulmi la ilaha illallah na zama musulmi la ilaha illallah na zama musulmi duk suka kashe shi suka kashe shi aka sa wuta wai ta kona shi ta ki kona shi suka kashe shi aka sa wuta ta kona ta ki kona shi to sai malaman garin suka dauke suka yi masa wanka suka yi masa sallah kaga wahala ma ya gani kace la ilaha illallah na zama musulmi la ilaha illallah na zama musulmi to haka yake
daga reshen fitanin islam reshen kuriya matu da local government na sanar da kai rasuwar shugaban fitanin islam na wannan reshen ya rasu ran tara ga watan tara alif ɗari tara tasa'in da takwas ana so kai masa addu'a.
ai ba a faɗi sunansa ba Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara ya ji kansa Allah ya masa gafara Allah ya ji kanmu alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka shehunan da alheri Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya ganar da mu gaskiya ya ba mu ikon bin gaskiya Allah ya ganar da mu ƙarya ya ba mu ikon nisantan ƙarya Allah ya saka mana da alheri Allah ya saka masu taimakon mu da alheri dukkan masu iya- tsaya mana cikin wannan harka ta mu Allah ya tsaya musu Allah ya saka musu da alheri masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun su Allah ya cika musulmi maza da mata rayuwa da matattu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu neman wata bukata musulmi Allah ya biya bukatun mu Allah ya dauka musulunci Allah kare kafirci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya kiyaye mana Najeriya mu ya kiyaye mana imanin mu da addinin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu alherin duniya da na lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم يا ربنا